بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحضور الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن بر الوالدين من أعظم القربات وأنفع الطاعات وأجل وسائل السعادات ينال به رضا رب الأرض والسماوات ورد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وكفى بهذه الطاعة شرفا أن ثن الله بها بعد حقه في محكم كتابه قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى ذكره قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأشركهما في حق الشكر والتقدير قائلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقدمهما النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد مع ما قد علمتم من فضله قال في حق من سأله عن حضور الجهاد أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد عباد الله إن بر الوالدين يرقي بصاحبه إلى الدرجات الأماني وينزله منازل التهاني مبتغى كل سابق وقاصد حتى ظالم لنفسه عبد الدنانير والأماني ألا وهي الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة عباد الله إن لبر, والد إن لبر الوالدين مظاهر وعوامل بمقتضاها يتم وعلى العناية بها والاحتفاظ بها يكمل منها الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة في حياتهما وبعد وفاتهما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال في حق إبراهيم عليه السلام واغفر لأبي إنه كان من الضالين وقال في نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ومنها طاعتهما في غير معصية الله وعدم الترفع والتقدم عليهما في القول والعمل إلا بإذنهما وعدم رفع الصوت عليهما والتحدث معهما بلطف والمشي خلفهما قال جل في علاه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة روى البخاري في الأدب المفرد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ومنها رعايتهما عند الكبر وقضاء وقت معهما والسعي لتحقيق سعادتهما وتفقد أحوالهما قال الحق تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال هشام ابن حسان قلت للحسن البصري عليهما رحمة الله إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء فقال الحسن تعشى العشاء مع أمك تقر به عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا ذكره ابن الجوزي في كتاب البر والصلة منها التصدق عنهما في قيد الحياة وبعد الممات وفي الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه قال أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وعليك بالماء ومنها صلة أرحامهما وأصدقائهما وتنفيذ عهدهما فيك وفي غيرك إن من بر الوالدين بعد مماتهما قيام الأبناء بالوفاء بجميع العهود والوعود والالتزامات التي قطعها الآباء والأمهات على أنفسهم أثناء حياتهم ومن الأدلة على ذلك روى الحاكم في مستدركه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إن أبوي قد هلكا فهل بقي علي من برهما شيء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أربعة أشياء الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما من بعدهما وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبلهما فقال الرجل ما أكبر هذا أو ما أطيبه يا رسول الله قال فاعمل به وجاء من حديث عبد الله بن عمر إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي ومنها قضاء الدين عنهما سواء دين الله من كفارة وزكاة ونذر أو الديون المرسلة إبراء لذمتهما وفكا لأسرهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء أخرجه البخاري ومنها الإحسان إليهما وإنفاقهما عند الحاجة وإشراكهما في اليسر وإن كان غير المسلمين قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك متفق عليه قال المناوي رحمه الله تعالى ومن الفرائض العينية على كل مكلف بر الوالدين أي الإحسان إليهما ولو كانا فاسقين بل وإن كانا مشركين للآيات الدالة على العموم والحقوق لا تسقط بالفسق ولا بالمخالفة في الدين انتهى أيها السادات الكرام إن هذه الخصلة مزاياها إن لهذه الخصلة مزايا وثمرات من راحة النفس وطمأنينة البال وقضاء الحاجات والبركة في الكسب ودفع المكاره والمساوئ وجمع الشمل والذرار ما لا يعلم قدره إلا الله قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وبالإجابة جدير bismillahir rahmanir rahim dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalici madaukaki tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayansa tare da kyautata addini da ibada zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku ‘yan uwa na makaranta mahalarta masu karamci, ina yi muku wasici da ni kaina, mu ji tsoron Allah mabuwayi maɗaukaki, ku sani cewa biyayya wa iyaye yana daga cikin kusaci da Allah mafi girma, yana daga cikin yi wa Allah ɗa'a mafi amfani, yana daga cikin hanyoyin rabauta a rayuwa mafi tsada, da shi ake samun yardar Ubangiji mahaliccinsa sammai da ƙasai. ya zo cikin hadisin abdullahi ɗan amru radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yaddar Allah tana cikin yaddar iyaye guda biyu kuma haka fushin Allah yana cikin fushin iyaye guda biyu ya ishi wannan ibada mai matuƙar muhimmanci daraja da girma idan muka dubi yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya hakkin iyaye na biyayya da kulawa da kyautatawa a matsayin hakki na biyu a bayan hakkinsa shi mahalicci yayin da ya ce a cikin littafinsa mai tsarki ku bauta wa Allah kada ku tara shi da wani abu wajen bauta sai ya ce ku kyautata wa iyayenku sannan ya sake cewa ka ce ku zo in karanta muku abin da ubangijinku ya haramta a kanku kada ku yi shirka da shi kada ku tara shi da komai ku kuma kyautata wa iyayenku sannan Allah maɗaukakin sarki ya kuma ya ce, Ubangijinka ya riga ya hukunta kada ku bauta wa wani idan ba shi ba, kuma ku kyautata wa iyayenku. A waɗannan ayoyi guda uku da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci hakkinsa na kaɗaitawa da kuma hana bauta wani wanda ba shi ba sai ya biyo baya da ambaton hakkin iyaye. Kasancewarsa shi ne mahalicci maƙagi a karon farko iyaye kuma sun kasance sababi na rayuwar mutum a nan doron duniya don haka suka zama bayan hakkin Allah babu wani mai hakki da yake gaba da su na kulawa da girmamawa da martabawa da darajawa in dai mutum ya cika ɗan halal Allah maɗaukacin sarki ya tara iyaye da shi a cikin sha'anin godiya abinda Allah baya so kuma bai yarda ba amma a wani waje guda ɗaya Allah ya haɗa kansa da iyaye, ya haɗa iyaye da shi kansa, ya ce, Anishkurli wali wale daika, ka gode mini, ka gode wa iyayenka, ka gode mani, ka gode wa iyayenka, wa ilayyal masir, makoma kuma gare ni take. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gabatar da hakkin iyaye da kulawa da su akan jihadi, duk da irin falalar da ke jihadi ke tattare da ita irin wadda kuka sani. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wani bawan Allah amsa wanda yazo ya same shi yace an rubuta ni ina cikin masu tafiya yaki ni ma ina so ya ma'aikin Allah in bi ka yaki annabi sallallahu alaihi wasallama yace a hayyun walidaka iyayenka suna raye uwarka tana nan ubanka yana nan qala na'am yace eh suna raye annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa fihi ma fajahid to koma kai jihadinka wajen iyayenka ashe ana fifita kulawa da iyaye hatta akan jihadi balle wasu bukatu na rayuwar duniya ya ku bayin Allah lallai biyayya wa iyaye yana ɗaukakar da mai yinsa yana ɗaga mai yinsa zuwa ga waɗansu matakai na samun cikar burinsa a rayuwa sannan kuma yana kaiwa mutum wani mataki da za a yi ta masa murna ana masa barka sannan kuma yana kaiwa mutum zuwa ga bukatar duk wani wanda yake gogayya wajen neman yardar Allah yana yana cika burin duk wani mai buri sawa'un wanda ya tsere ne ko kuma mai takaitawa kai har ma mai zalunta kansa wanda ya dukufa akan neman duniya yana bukatar wannan buri ya same shi shine gidan aljanna to biyayya wa iyaye kai tsaye yana kaiwa mutum zuwa ga gidan aljanna ba tare da ya sha wata wahala ba annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace lallai hancinsa ya tuburbuda hancinsa ya tuburbuda hancinsa ya tuburbuda sabai suka ce wane ne ya ma'aikin Allah yace wanda ya riski iyayensa har sun girma ko ɗaya daga cikin su ko dukansu biyu amma bai samu shiga aljanna ba ya shiga uku ya ku bayin Allah lallai biyayya wa iyaye yana da waɗansu alamomi da ya tattara a kansu kuma da su ne yake cika sannan kulawa da irin waɗannan alamomi da waɗannan ayyuka su ne haƙiƙanin yi wa iyaye biyayya daga ciki akwai addu'a yi musu addu'a nema musu rahamar Allah da gafarar Allah suna raye ko bayan sun mutu ubangiji ta'ala ya ce wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira kace ya ubangiji na ka ji kan iyaye na kamar yadda su ma suka rene ni tun ina yaro karami sannan Allah madaukakin sarki yace game da hakkin annabi Ibrahim annabi Ibrahim bayan ya buga ya buga dangane da mahaifinsa ya imani bai yi imani ba yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin ya ubangiji na ka gafartawa babana yana cikin batattu Allah madaukakin sarki yace game da da hakkin annabi Nuhu alaihi salam rabbi fili wa liwalidayya ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta wa iyayena da duk wani wanda ya shiga gidana yana mai imani namiji ko mace ya Allah karka ƙara komai ga azzalimai sai dai halaka daga ciki akwai yi musu biyayya da da'a yi nayi bari na bari cikin abin da ba sabon Allah bane ba da kuma nisantar ɗagun kai a kansu da nisantan shan gabansu cikin zance ko shan gabansu cikin aikata wani aiki sai dai in su ne suka ba da izini da kuma nisantan ɗaga murya a wajensu ko akan muryarsu da kuma ƙoƙarin yin magana da su cikin tafsasa lafazi da tafsasa harshe da kuma idan tafiya ta kama za a yi da mahaifi ko da mahaifiya tafiya a bayansu ba a gabansu ko a kafaɗarsu ba Allah maɗaukakin sarki ya ce waqfid lahuma janaha dhulli minar rahma ka sassauta wa iyayenka fikafiken ƙanƙan da kai tare da jin kai hadisi ya zo cikin al'adabul mufrad wadda imam bukhari ya rawaito daga abu huraira wata rana abu huraira radiyallahu anhu ya ga wasu mutane guda biyu suna tafiya sai ya ce da ɗayansu ma haza minka menene matsayin wannan a wajenka faƙala sai wannan mutumin ya ce abi wannan babana ne abu hurairu sai ya ce la tusammihi bismihi kar ka kira shi da sunansa wala tamshi amamahu kar kai tafiya a gabansa wala tajlis qablahu kar ka zauna kafin ya zauna kar ka kira shi da sunansa sai dai baba ko baffa ko kawu ko wani suna na girmamawa irin na al'ada sannan kuma kar kai tafiya a gabansa balle ka fada da ka fada da shi kamar aboki ka ba a bayansa sannan kar ka zauna kafin ya zauna in an je waje sai ya zauna sannan ka zauna saboda girmama iyaye amma ka riga mahaifiyarka zama ka riga mahaifinka zama ba izini ya baka ba ba izini ta baka ba ka daga murya a kansa ka daga murya a kanta ka kira ta da sunan da kaga dama ka ki karban zancenta baya daga cikin hali na kwarai kuma duk mai irin wannan halin ba zai ga seti a rayuwarsa ba daga cikin daga cikin wato biyayya wa iyaye akwai kula da su idan sun girma da kuma ɓata lokaci tare da su a dinga samun lokaci ana ɓata shi ko in ce ana gyara shi tare da su a zauna a hira a ji damuwarsu a ji numfashinsu da kuma gwagwarmaya wajen tabbatar da bukatarsu na rabauta sannan kuma da bibiyan halin da suke ciki ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yace in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma ko dai ɗaya a cikin su ya kai girma tare da kai ko dukkan su su biyun ma su tsufa tare da kai fala taqul lahumu uffin to karkace musu uff uff mafi karancin kalma ta ainihin wato korewa kamar a Hausa a ce tir mafi karancin kalma da ta hada haruffa ta kaitattu da take nuna korewa da rashin karɓan abin da ke tare da su to karka yadda wannan ya fito daga bakinka ballantana wata doguwar magana ta aibatawa ko ta ko ta bakantawa ballantana zagi wala tanharhuma kar kuma ka daga musu hannu mafi karancin abin da zaka yi a aiki wanda zai nuna kore abin da suke bukata daga hannu da baki karka faɗi mafi ƙarancin kalma ta ɓatawa sannan a aikace karka aikata mafi ƙarancin aiki kamar ɗagawa kamar ɗaga hannu na korewa Allah ya ce wa kullahuma qaulan karima idan za ka yi magana da su ka gaya musu magana ta karamci ta alfarma Allah ya ce waqfid lahuma janaha dhulli minar rahma ka kuma sassauta musu fiffikenka na kankan da kai su suka haife ka ai su suka haife ka fiffike na kankan da kai saboda wanda yake kunshe da cikar tausayawa irin yadda suka tausaya maka lokacin da kake abin tausayi yanzu ne kai naman dantse yanzu ne kai jijiya a goshi yanzu ne kai wuya mai kauri yanzu ne kai kafafu masu tsayi kake ganin cewa ka iso su amma kai din nan an yi lokacin da da yatsa za su iya murtsike ka su kashe ka amma tausayi ya sa suka rene ka har ka kawo wannan matakin to yanzu da ka samu kanka ka tsaya da kafafunka su kuma rauni ya same su to a juya wannan tausayin da wannan ƙaunar ya dawo gare ka ka tausaya musu ka ji ƙayinsu hisham ibn hassan ya ce da hassan al-basari malam hassan ya ce ina koyon karatun alkur'ani sai gashi lokacin da muke karatun alkur'ani daidai lokacin mamana a gida tana jira na in je mu ci abincin dare sai hassan al-basari ya ce ka ajiye karatun alkur'anin ka je ka ci abincin dare tare da mahaifiyarka ka daɗaɗa mata ganinta ka faranta mata zuciyarta ya ce yin hakan ni ya fi min alheri sama da a ce ka je ka yi aikin hajji na nafula. daga ciki akwai yi musu sadaka a lokacin da suke raye da har ma bayan mutuwarsu ya zo cikin sunan tabarani hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu cikin musnad tabarani sa'ad ibn abi waqas ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta rasu walam tusi bata yi wasiya da komai ba ya ma'aikin Allah zai mata amfani idan ni yanzu ne mata sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kwarai kuma ina jan hankalinka ka saman mata ruwa kwarai zai mata amfani in ka mata sadaka kuma ga wata dama na baka na buɗa maka ka saman mata ruwa rijiya ko bohol ka saman mata ruwa wasu malamai ma na wannan zamani suka ce ko irin ruwan masallacin nan ka ɗauki nauyin fiye watan masallaci sadaka wa mahaifiyarka ko irin prison nan na masallaci da ake ajiyewa ana ɗiba a kofi ana sha yana yin sanyi ka ajiye don mahaifiyarka ba sai rijiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai mata amfani kuma ina jan hankalinka ka tanadan mata ruwa ya ku yan uwana masu karamci yana daga cikin biyayya wa iyaye bayan mutuwarsu sada zumuncinsu da abokan zumuncinsu da abokan hulɗarsu da kuma zartar da alƙawuransu wadda ya shafe ka da wadda ya shafi waninka yana daga cikin biyayya wa iyaye kula da zumuncinsu zumuncin da suke yi da alƙawura da suka ɗauka da wata hidima da suka saba yi da ɗawainiya da suka saba ɗauka sai aka ce yanzu babanka shi yake ɗawainiya kaza yanzu ya faɗi ya rasu shi yake karuwa masallacin nan shi yake share masallacin nan shi yake ba wa makota abinci kofar gidansa akan zo a fidda ɗumame yara sukan tare raba musu naira biyar biyar ranar juma'a mahaifinka yana wannan kokarin mahaifiyarka tana raban karago duran juma'a mahaifiyarka tana ba da zani a wata makociya ko a wata mai bara duk shekara duk lokacin sallah tana ba ta tsohon zani iyayenka akwai wani abu da suka ɗaukan makansu suke yi na alheri wa ‘yan uwa da abokan arziki suna taimakon zumunci sai aka ce sun faɗi sun rasu to yana daga cikin biyayya wa iyaye ka kiyaye wannan ka kiyaye wannan karka bar shi a ce saboda ya rasu an daina ta rasu an daina kofar gidanku dakalin gidanku babu kowa yau juma'a babanka ya rasu kai kuma kana nan kuma kana da halin kai ta ce dattijan nan ya rasu an daina kuma ɗansa yana raye al'imamul hakim ya fitar da hadisi cikin musadrak manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani mutumi daga cikin banu salama ya ce ya ma'aikin Allah ya ce ya ma'aikin Allah iyaye na sun rasu shin akwai wani abu da ya rage a kaina na yi musu biyayya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya akwai akwai abubuwa guda hudu yace yi musu addu'a da nema musu gafara da kuma cika alkawarinsu cika alkawarinsu a bayan basa nan cika alkawarinsu ya hada da wata yarjejeniya da suke da ita ba su samu damar zartarwa ba ko tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da bayin Allah kuma ka samu labari ya tabbata ka cika wannan yarjejeniya cika alkawarinsu ya hada da yarjejeniyarsu da kai ba su yadda ka auri wance ba ba su yadda ka bar garin nan ba ba su yadda ka sayar da gidanka ba ba su yadda ka sai da gonar gado ba ba su yadda ka za ba sun dakatar da kai wani abu da kai yunkurin yi ko sun baka umarni ka saki matarka ko sun baka umarni ka sai da gonarka ko sun baka umarni ka yi kaza wannan yana daga yarjejeniya sai suka faɗi suka mutu to wannan batun yana nan fa baka cewa wallahi dama abin da ya hana aure na da ke umma ne ta hana kuma tunda Allah ya karɓi rayuwarta yanzu kan ai shikenan dama ita nake shakka ai ta hana umma ba ta nan ma ka kiyaye alkawarinta ta hana ta ɗauki mataki a kai sannan na uku sada zumuncinsu zumuncin da dama baka san shi ba sai ta hanyarsu wannan mutumin sai ce ya ma'aikin Allah na gode lallai ka gaya mun al'amari wadda yake ba abu mai daɗi irinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ka je kai aiki da shi ya zo cikin hadisin Abdullahi ɗan Umar, wata rana Abdullahi ɗan Umar suka ce yana fita a kan jakinsa ya naɗe kansa da rawani wata rana ya fita da tawagarsa, ana tafiya a jeji sai ga wani mutumin ƙauye zai wuce. Abdullahi ɗan Umar sai ya tsaya suka gaisa, gafata malar lafiya lafiya lafiya sai ya sauka daga kan jakin. Ko da ko ba musulmai ba ne. asma'u bintu abi bakar radiyallahu anha ta ce mahaifiyata wata rana ta kawo mana ziyara ita mushrika ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na nemi fatawa a wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama na ce ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta zo kuma da alama tana wani hali tana bukatar taimako da tallafi da zumunci shin zan iya zumunci da ita na iya hada mata faifai da tsintsiya na iya hada mata gero da dawa da alkama ta koma da shi gida annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am sili ummaki yace kwarai kuwa zaki zumunci da mahaifiyarki duk da mushrika ce ya ku yan uwana masu daraja da alfarma lallai wannan ɗabi'a ta biyayya wa iyaye tana da waɗansu darajoji tana da waɗansu fa'idoji wadda suka haɗa da nutsuwar zuciya da samun kwanciyar hankali duk wanda ya zauna da iyayensa lafiya to duk a yadda yake zai zauna lafiya zai samu kwanciyar hankali sannan cikin biyayya wa iyaye akwai samun biyan bukatu duk wanda yake zaune da iyayensa lafiya zai ga bukatunsa suna tafiya yadda ya kamata baya samun tarnaki da tangarɗa sannan cikin biyayya wa iyaye akwai albarkar nema duk wanda yake zaune da iyayensa lafiya to zai ga albarka cikin nemansa sawa'un sana'a ne ko kasuwanci ne ko kere-kere ne ko aikin gwamnati ne ko aikin kamfani ne zai ga albarka cikin nemansa sannan kuma biyayya wa iyaye cikinsa akwai tunkuɗa dukkan wani mummunan abu da duk wani abin ki idan ka zauna da iyayenka lafiya to za ka samu kariya daga dukkan abin da ake ki za ka samu kariya daga asara za ka samu kariya daga sharri za ka samu kariya daga tsafi za ka samu kariya daga miyagu za ka samu kariya daga mayu za ka samu kariya daga dukkan wata fitina abin gudu in ka zauna da iyayenka lafiya sannan cikin zama da iyaye lafiya akwai tattarar al'amari waje ɗaya al'amuranka za su tafi a seti ba za su tarwatse ba ba za su wargaje ba ciki har da iyalanka iyalanka za su tattaru da matanka da ‘ya'yanka ba za su watse maka ba, idan baka zauna da iyayenka lafiya ba, iyalanka sa iya watse maka, ka kasa gane kan matanka, ka kasa gane kan ‘ya'yanka su zo su fi ƙarfinka, saboda kai ma ka fi ƙarfin iyayenka. Kamata dinu, tudanu, abin da ka shuka shi za ka girbe. Amfanin da ke cikin biyayya wa iyaye na rayuwar duniya da gobe kiyama Allah kaɗai ya san gwargwadonsa. manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa duk wanda yake son a shimfiɗa masa arzikinsa a yalwata masa arziki ya samu duniya baja-baja kuma yake son a jinkirta masa rayuwarsa a sa masa albarka a cikinta manzo sallama ce to ya sada zumuncinsa mafi girman zumunci kuma zumuncin iyaye za mu rufe da kissa guda uku kissa ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari wasu samari ne matasa guda uku wata rana sun yi tafiya a cikin jeji hadari ya taso iska ta taso ganin hadari da iska suka ruga suka fada cikin wani kogo sun fada cikin wannan kogo iska ta runkudo dutse da ke saman dutsen da suke ciki sai ya fado sai ya toshe kofar ba hali su ture wannan dutse ya fi karfinsu ba halin ihu da kwalala a cikin kogo suke na dutse wannan dalili ya sa suka shawara tsakaninsu ba abin da zai fidda mu a nan sai Allah shi kuma Allah sai mun kira shi don haka kowanne a cikinmu ya nemi wani aikin da ya san don Allah ya yi shi ya yi wa Allah magiya da shi Allah ya fitar da mu ɗaya a cikinsu ya ce ya Ubangiji ina da iyaye na guda biyu ni ne kullum nake kai musu madara da za su sha daddare kafin su yi bacci wata rana sai wasu ayyuka suka tsare ni ban samu na kai musu madararsu da wuri ba har suka kwanta bacci na tatso madara na je gida na samu sun rufe sun kwanta ya ubangiji na ji nauyin in kwankwasa in tashe su daga bacci na ji nauyin kuma in koma zuwa ga iyalaina ban samu na shayar da iyayena ba na zauna a nan ina mai raba hankalina ya ce ne zaman dirshan a wajen ya Ubangiji har sai da alfijir ya ceto suka farka daga bacci suka buɗe ƙofa in ba su madararsu suka sha hankalina ya kwanta in wuce ga iyalena idan na yi wannan don neman yardarka ne ya Ubangiji Allah ka buɗa mana muci sai dutse ya zakuɗa Allahu akbar sai dutse sai ya matsa dutse sai ya buɗa kowannen sai roƙo makamancin wannan da wani aiki da ya na alheri wannan nasa shi muke bukata a daidai wannan gaba kissa ta biyu ta faru kwanan nan a ƙasar saudiya wasu bayan allah guda biyuwa da ƙani rigima ta kaure tsakaninsu bayan mahaifinsu ya rasu ya bar mahaifiyarsu wannan mahaifiya sai wa babba daga cikinsu ana ce da shi hizam sai ya ce shi yake da hakkin kula da mahaifiyarsu ai babban wa uba in ji hausawa kanin ya ce a'a yaya na fi ka cancanta da kula da umma saboda kai ka girma ka tsufa ita tsohuwa kai tsoho ka yi haƙuri ka bar mani ba su samu sulhu da daidaita tsakaninsu ba ƙarshe wan ya ɗaga magana sai wajen alƙali ba akan gona ba ba akan kuɗi ko bashi ba ba akan gida ba ba akan zub da jini ba rigima ce har gaban alkali akan kowa ya dage sai dai a bashi kulawa da mahaifiya aka kira mahaifiya alkali hankalinsa ya tashi shi ma ya ji wani iri a ransa saboda wannan wata irin shari'a ce wannan wata irin bukata ce ba da irin ta aka saba zuwa kotu ba yayi kokarin lallashin su babban yace ina ni ta fara gani ni ne sama da shi don haka na fi shi hakkin kula da ita na fi shi hakki wajen ɗaukan ɗawainiyarta kuma ni ne yanzu a madadin ubanmu ƙaramin sai ya ce a'a shi ya tsufa ya girma iyalai sun masa yawa ɗawainiya ta mar yawa uwa ma ta girma mai yaji mai girma mai shari'a idan na bar shi da mahaifiyarmu ai ba za su samu kula yadda ya kamata ba ni na fi cancanta in riƙe ta ni ne mai ƙarancin shekaru ni ne mai ƙarancin iyalai kan alƙali ya kulle ya dubi mahaifiyar ya ce umma zaɓi ɗaya a cikinsu wa zai kula da ke mahaifiyar ta tatsa hawaye a idanuwanta ta ce ai dukkansu biyu idona ne na dama da na hagu alƙali kansa ya ƙara kullewa ƙarshe ya sunku ya yi hukuncin da ba haka ya so ba domin dole a ba mutum ɗaya sai hukunci wa ƙanin cewa ƙanin ya je ya kula da ita sai wani ya fashe da kuka a kotu kuka da borin kuka Allah ya ji duma yunfiquna irin kukan sahabbai bai samu yayi aikin alheri ba kissa ta uku a Najeriya ta faru nan ba da nisa ba akwai waɗansu mutane guda hudu a nan wata jiha da ke gabar da mu waɗannan bayin Allah suna da mahaifiya amma tara su kafin kowannensu ya tsaya akan kafafunsa daga baya sai Allah ya musu arziki kowanne cikinsu ya zama attajiri hamshakin attajiri babban cikinsu sai ya zaunar da su wata rana yace kuna da masaniyar cewa mahaifiyarmu ta sha ɗawainiyarmu na rayuwa da karatu sannan ba ta same mu a wannan yanayin ba mun samu dama a rayuwa amma ba ta nan suka ce mun san da haka yace to wace gudumawa za mu yi wa mahaifiyarmu yace in tambaye ku yanzu inda a ce waninmu ne mahaifiyarmu ta riga shi mutuwa inda a cikinmu ne ya riga waninmu ya riga mahaifiyarmu mutuwa inda a cikinku wani ya riga mahaifiyar tamu mutuwa nawa ne ka santa a dukiyarsa suka ce ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida shine ka san mama shine ka san umma inda mun riga ta mutuwa suka ce eh yace to kowa ya tashi ya je ya kawo min 1 over 6 na dukiyarsa kowa ya tashi ya je ya kawo min ya kawo min kashi ɗaya bisa shida na dukiyarsa na umma za mu mata sadaka da shi in ka taɓa ganin gado bayan mutuwa to an yi shi ana aka ce sai da suka haɗa kowannensu sai da ya kawo abin da bai gaza miliyan dubu ba ba fa almara ba ce mun yi zama da su suka ba mu wannan labarin kowannensu sai da ya kawo abin da bai gaza miliyan dubu ba wato biliyan ɗaya munasabar da ta sa muka san wannan sun gina islamic center guda ɗaya ta farko da suka gina a jihar tasu da masallaci da makaranta da duk abin da ake bukata makamancin wannan ko sama da wannan suka ce wannan na farko kenan za mu yi mata wannan a jihohin arewa muna son wannan ya zama mata sadaka jariya ta dinga samu tana kwance a cikin kabarinta Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki zai nuna wa mahaifi ko mahaifiya wani matsayi wani mataki na alfarma sai wannan bawan Allah ya ce ya ubangiji wannan kuma daga ina ba aiki na bane daga ina ba aiki na bane sai ubangiji ya ce ɗanka ne daga ɗanka ne a gidan duniya ya nema maka gafara Allahu akbar Allah ka sa mu gama da iyaye lafiya ubangiji Allah ka sanya mu cikin masu biyayya Allah ka sanya mu cikin masu kula da iyaye da hakkin iyaye Allah ka sanya mu cikin masu rabuwa da iyaye lafiya Allah ka sanya mu cikin masu sauke dukkan nauyin da ka dora mana ya ubangiji Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa tamu mai albarka ya ubangiji tsoro da firgici da tashin hankali da ke wannan ƙasa Allah ka kawar mana Allah ka wanzar da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a gidajenmu da kasuwanninmu da gonakanmu da wuraren sana'armu ya ubangiji Allah muna roƙonka ka sanya muna da rabo a jihar Katago ya ubangiji ka sa muna da rabo a jihar Katago ya ubangiji ka sa muna da rabo a jihar Katago ya ubangiji ana gasa ta neman jiha a wannan ƙasa tamu Najeriya a wannan yanki namu kafi mu sanin halin da ake ciki waɗanda suke cikin wannan fafutuka ya ubangiji muna roƙon ka sanya mun fi su dacewa Allah ka zaɓe mu daga cikin su ka fifita mu akan su ka sanya mu ne masu dacewa da wannan ɗaukaka ya ubangiji Allah ka tabbatar mana Allah ka ba mu nasara Allah ka datar da mu ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد رضى الله عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أعهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله